اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فمن حكمته تعالى خلق الإنسان وجعل له أعداء كونا وللمسلم كونا وشرعا وشاء ربنا أن يحصل ذلك ابتلاء وامتحانا ليميز, ليميز الصادق من الكاذب والآقل من الغافل والبصير من الأعمى ومن أبصر وأدرك وعلم عدوه وسعى في مجانبته وقام بوظيفته اللازمة الراتبة مستعينا بالله منه راح وربح في الدين والدنيا عباد الله المؤمن له أعداء كفر وينبغي أن يحترز منها كلها مستعينا بالله وملتجئا إليه وإليكم بعض أعداءه العدو الأول الشيطان وهو أكبر عدو لبني آدم وأشد خطرا توعد بني آدم بالإغواء والإضلال والصد عن سبيل الله قال تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فأجابه ربنا بقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وغاية الشيطان ومقصوده أن يهان الإنسان بالعذاب الشديد في النار كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير العدو الثاني النار النار شر وفتنة تحرق وتعذب ولا تدع ولا تدع شيئا نافعا إلا فك إلا فتكت هي عدو في الدنيا وعدو في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه وقال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا رواه مسلم ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار اللهم أجرنا من النار العدو الثالث عباد الله النفس الأمارة بالسوء وهي التي تدعو صاحبها لشهواتها ورغباتها وتزين له وساوس الشيطان وتحثه عليها قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين وقال عن سامري لما صنع عجلا ودعا إلى عبادته وكذلك سولت لي نفسي وأخبر سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عباد الله فعدونا الرابع اليهود والنصارى والمشركون قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون العدو الخامس الجليس السوء وهو مضرة على صاحبها من كل وجه وشؤم عليه في الدنيا والآخرة ويترتب على مصاحبته من الإضرار والمفاسد ما الله به عليم ويؤثر في المعتقد الصحيح ويصرف عنه كما قال تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون وكذا قصة وفاة أبي طالب على الكفر من تأثير أهل السوء كما عند البخاري ومسلم عباد الله الجليس السوء يدعو جليسه بفعله أو قوله إلى مماثلته وتأثر به في عاداته وأخلاقه وأعماله قال عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس السوء بنافق الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثا متفق عليه فالعدو السادس الخمر والمخدرات الخمر خبيث بل هي أم الخبائث ونجس معنا والخمر كل ما خامر العقل وأفسده وهي من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فالعدو السابع الدنيا فهي لعب في الأبدان ولهو في القلوب وغرور ومتاع قليل دار ملئت بالأحزان والآلام والتكاثر فيها يلهي والتفاخر فيها يه- يهلك قال الله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ففي الحديث السجن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم العدو الثامن ما يستحب قتله من البهائم والحشرات الضارة فعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والحدأة والأقرب والفأرة والكلب الأقور متفق عليه وذكر الحية في رواية عند مسلم وعند مسلم وأبي داود من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شدة عداوتها للمسلمين بقوله إن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر بقتله وسماه فويسقا رواه أحمد وصححه الألباني والفأرة فاسقة تجلب الحريق وأنواع الأمراض الفتاكة للإنسان لا تريد للإنسان إلا شرا بسمومها وفسادها وقبح حركاتها ولا تدع خيرا إلا مزقت مصحفا فما دونه فعن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قائدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم مت رواه أبو داود فعلى كل مؤمن أن يتسلح بسلاح الإيمان ويجرد سيفه الحاد نحو كل عدو شرعا ليتحصن ويعيد حقه ويعيش عزيزا مجدا قال الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya isa ya batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kada yake bashi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawansa ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk waɗanda suka tafi ta farkin su har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya uwana musulmi a wannan juma'a ta mu yau muna goma sha uku ga watan juma'a akhirah hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na shekara 1441 a kidayen miladiya yau bakwai ga watan biyu shekara ta 2020 za ta magana ne akan makiya domin Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu kuma ya zaɓi waɗansu halittu suka zama makiya gare mu waɗansu halittu makiya ne ga jinsin mutum ga baki ɗaya waɗansu halittun kuma makiya ne ga mummune musulmi masu imani da Allah to yau wannan khutuba za ta magana akan makiya domin idan mutum ya san makiyinsa ya hankalta ya gane makiyinsa to sai ya miƙi sai ya yi aiki da zai kare kanshi daga shirin wannan makiyi ya kuma fito da makamansa na fada domin ya fada da wannan maki kamar yadda shari'a ta tsara masa sai mutum ya huta kuma sai mutum ya ci riba ya ci nasara a duniyansa ya kuma ci nasara a cikin addininsa babu shakka mummuni yana da makiya da yawa wanda ya wajaba akan mummuni ya nemi kariya daga gare su ya nemi taimakon Allah ya fake a gurin Allah subhanahu wataala yana mai neman agaji daga gare shi maƙiyi na farko daga cikin maƙiyin 'yan adam ko kuma maƙiyin mummunai shine shedan shedan shine mafi girman maƙiyi daga cikin maƙiyanmu kuma shine mafi hatsari wanda a gaban Allah subhanahu wata'ala ya alƙawarta ma mutum alƙawari na sharri cewa yayi alƙawarin sai ya ɓadda bil adama sai ya taɓar da shi sai ya kange shi daga fin tafarki madaidaiciya qur'ani ya kaito mana wannan a inda Allah subhanahu wata'ala yake bamu labari maganan shedan da yake cewa fa bima aghwaytani ya Allah tunda ko ka bashe ni to ni kuma la aq'udanna lahum siratal mustaqim ni kuma sai na je na yi dako sai na rufe musu tafarki madaidaiciya sai na tsara hanya ba za su wuce ba thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim sannan zan zo musu ta gaba gare su zan zo musu ta baya gare su wato zan zo musu ta aikace aikacen gidan lahira aikin da ake a kusanci Allah to zan zo ta nan wa min khalfihim zan zo musu ta aikin duniya wa an aimanihim zan zo musu ta aikin da'a aikin nagarta wa an shama'ihim zan zo musu ta aikin banna duka ta kofofin da mutum zai bi mutum ke takama da su to shedan ya alƙawarta cewa sai ya zo mishi ta wannan hanya wala tajidu aktharuhum shakirin shedan yake gaya ma Allah ya Allah ba za ka samu mafi yawa daga cikin bayinka masu godiya gare ka masu yin maka da'a ba da ya gaya ma Allah wannan sai Allah subhanahu wata'ala ce izhab je ka faman tabi'aka minhu ni kuma na alƙawarta duk wanda ya bi ka daga cikin su fa inna jahannama jazaokum jazaa'un mawfura watan jahannama ita ce makoman ku makoma ce wacce ta dace da irin aikin da aka yi babban makasudin shedan da manufarsa ita ce a walakanta bil adama a walakanta mutum a cikin azaba a cikin wutan jahannama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke ba mu labari inna shaytana lakum aduwwun lalle shaytan maki ne abin abokin gaba ne gare ku fattakhiruhu aduwa Allah ce ku rike shi abokin gaba inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id shi yana kiran mazuwa shine rundunansa da ɗan ƙungiyansa da waɗanda suka bi tafarkin shi yana kiransu ne domin su tsinduma cikin wutan azaban sa'ir Allah ka tsare mu maki na biyu ita ce wuta wuta ga baki ɗayanta sharri ce wuta fitina ce tekuna ta azabtar babu wani abu mai amfani da wuta ke gamuwa da shi sai ta kacaccala shi wuta da kuke ganinta maƙiyanmu ce a duniya hakanan maƙiyanmu ce a lahira a wata rana an yi gobara a garin madina a wani gida sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa habbai inna hadhihi na to kun ga dai wannan ita ce wuta yace inna ma hiya aduwwun lakum wutan nan da kuke ganin ta maƙiyakku ce fa'iza nimtum idan kun yi bacci fa'atufihu ankum fa'atufihu ankum da ku kakkashe abubuwa na wuta socket ne wane ne abubuwan da kasan akwai barazana da zai iya haifar da gobara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a kashe wannan hadisi bukhari da muslim a wani hadisin manzon Allah ya ce la tatrukun nar fi buyutukum kar ku bar wuta yana ci balbal a gidajen ku hina tanamu lokacin da ku kwanta za ku yi bacci wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana bibiyan addu'o'insa zaka ga aurare da dama yana roƙon Allah tsari daga azaban wuta da haka mu ma muna roƙon Allah ka tsare mu daga sharrin wuta da fitinan wuta maki na uku ya ko ƴan uwana musulmi ita ce zuciya mai umarni da mummunan aiki wacce take kiran ma'abocinta ya biya mata sha'awoyinta ya biya mata kwaɗaice-kwaɗaicenta zuciyar da take ƙawata wasu wasun shaidan ga ɗan adam kuma take zaburar da shi akan ya miƙe bi ta farkin shaidan to wannan zuciya ita ma maƙiya ce gare mu domin za ta jefa mutum cikin azaba ƙur'ani yana cewa innan nafsa la'ammaratun bisu'i lalle in aka yi rashin dace wata zuciyar za ka ga tana umarni da mummunan abu ne illa ma rahima rabbi sai dai wanda Allah ya masa rahama wanda ko Allah ya kyale shi da wayansa ko dubaransa to kullun zuciyarsa sai ta ta mishi sake-sake tana gaya mishi yi fada da wani ci mutuncin wani zubar da jinin wani saci dukiyan wani yi zina da wanci abubuwa da mabambanta to Allah subhanahu wata'ala ce duk wanda kaga yana haka alama ce da ke nuni akan Allah baya nufin shi da rahama a wata aya Allah na, na ba mu labarin ƴaƴan annabi Adam wanda ɗaya daga cikin su ya kashe ɗaya abinda Allah yake ce mana fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi zuciyarsa ce ta ƙawata masa ta saƙa masa cewa je ka kashe ɗan uwanka faqatalahu sai ko ya kashe shin fa asbaha min al-khasirin Allah ce sakamakon kashe shin nan da yayi sai ya shiga cikin tabaku hasararru haka nan Allah ya bamu labari dangane da samiri wanda ya kera wata wata wata wata saniya na na zinari ya kiranyi mutane akan abauta mata koma bayan Allah lokacin da annabi Musa ya kalubalance shi me yasa kai haka amsan da ya bada wa kadhalika sawwalat li nafsi hakanan zuciyata ta kawata min da haka ashe zuciya tana umarni ne a mafi yawan lokaci da mummunan aiki to shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya bayanin cewa qad aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake zuciyar nan ya tsarkake ta da imani da sunna ya tsarkake ta da ilimi mai amfani ya tsarkake ta da kyawawan ɗabi'u sai Allah ce ƙada aflaha ya ci nasara ya rabauta ya dace a duniya da lahira amma wa ƙada khaba man da saha wanda ya ƙyale zuciyarsa ya miƙa mata wuya ya sallama mata kansa ta riƙa wasa da shi tana ɗora shi akan miyagun aikace-aikace sai Allah ce wa ƙada khaba ya taɗi ya halaka ya bani ya lalace maƙi na hudu ya ‘yan uwana musulmi shine yahudu da nasara da sauran mushrikai makiya ne gare mu wannan da harshen alqur'ani mai girma yanda Allah subhanahu wataala yake cewa latublawunna fi amwalikum wa anfusikum za a jarabce ku a cikin dukiyoyinku za a jarabce ku akan kawunanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum za kuma ku rika ji daga utul kitaba yahudu da kirista da suka zo kafin ku wa min alladhina ashraku da sauran gama garin mushrikai za ku rika jin azan kafiran cutarwa mai yawan gaske za su rika cutar da ku da duk irin daman da suka samu wanda hakan yana nuna tsananin adawa da gaba da kiyayya da ke tsakankaninku wani lokaci wani wurin ma Allah yana cewa qad badatil baghdha'u min afwahihim adawa da gaba da kiyayya ya fito daga cikin bakunansu wa ma tukhfi suduruhum akbar amma abin da suke boyewa na bakin kulli akan ku ya fi haka girma a wata aya Allah yana cewa la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku za ku samu waɗanda suke matsanancin nuna kiyayya ga mummunai sune yahudu da kuma sauran mushrikai amma kirista sun dan fi sauki sauken nuna adawa kamar yadda ayin ta tabbata a wata ayar Allah yana cewa in yafqafukum yakunu lakum aada idan yahudu da kirista da sauran mushrikai suka samu dama akan ku za fa su nuna muku kiyayya wa ya basu ko ilaikum aidiyahum wa alsinatahum bisu za su cutar da ku da hannaye za su cutar da ku da harasa wa waddu law takfurun babban fatan su da shine ku yarda ku kafirta ku zama kafirai wannan na nuni akan irin adawa dake tsakankanin mu da yahudi da kirista da sauran mushrikai maki na biyar shine mummunan aboki abokin banza wanda zama da shi cutarwa ne ga mutum ko ta kowace kofa kuma sai ya jawo mutum shu'umci a duniya da lahira domin a shu'umcin duniya dai za ka yi mummunan suna ana cewa waye abokin shi za a ce wannan kato gumin barawa za a ce to shi ma mutumin banza ne wane ne abokinsa shi ne mai kaza mazinaci shi ma haka za a fassara shi don haka laifin abokinka sai ya shafe ka to ballantana kuma ranar tashin alkiyama mummunan aboki yakan cutar yakan haifar da ɓanna iri-iri kai har yakan yi tasiri a cikin aƙidan mutum ya nemi ya maida mutum kafiri ya maida ya maida mutum ɗan bid'a kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana idan an tashi alkiyama ɗan aljanna sun shiga aljanna ɗan aljanna zai tuno wani mummunan abokin shi a duniya ya ce ƙala ƙa'ilun minhu inni kana li qarin zai rika gaya ma ɗan uwan shi ɗan aljanna kai na tuna a duniya akwai wani wanda da muna tare da shi shi kullum idan ne mishi wa'azi ya ƙulu a innaka laminal musaddiqin sai ya rika ce mun kai wannan kana bata makanka lokaci a banza wannan abin da kake faɗi kamun shafa labari ta tsiniya ne kawai ka ce wai akwai gobe kiyama akwai waye akwai waye akwai wane a idza mitna kunna turaban wa idhaman a inna labadinu kai yanzu in banda rashin hankali sai karka tunanin wai duk in mun mutunan tun daga mutanen farko har karshe a cewa kowa sai an mishi sakamako to haka nan mummunan aboki ke neman ya tasiri akan abokinsa haka nan idan ka kalli kissan mutuwan Abu Talib wanda Abu Talib ya gatanta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba irin gatan da bai ma Annabi ba lokacin da ya zo mutuwa Annabi yana ce masa ya kai baffana qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya kai baffana faɗi kalma ɗaya tak ni kuma zan shiga in fita a gaban Allah zan ba da shaidan cewa ka mutu da imani ita ce ka ce la ilaha illallah to a gefen shi akwai su Abu Jahal da waɗansu daga cikin sahabai waɗansu daga cikin sun musulunta amma akwai su abu jahal idan ya waiwaya gurin annabi annabi na ce mishi faɗi la ilaha illallah in ya waiwaya gurin su abu jahal suna ce mishi atara gabo an millati abdul muttalib yanzu kana neman ka zagi addini iyaye da kakanni ne sai ya waiga ya kalli annabi annabi ya ce ce la ilaha illallah abu jahal ya ce kana son ka zagi addinin iyaye da kakanni ne a ƙarshe dai faƙala huwa ala millati abdul muttalib a ƙarshe dai ce kai shi dai ya yabbe ya mutu akan addinin abdul muttalib da aka yi mutu kafi kaga da mutanen kirki ne abokansa da idan annabi ya ce mishi qul la ilaha illallah ba shi da zaɓi sai wanda suke gefen sai su ce faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ka to kaga da ya shiga aljanna amma rashin abokan kirki ya sanya wannan bawan Allah ya fada cikin wuta ba kuma zai taɓa fita daga cikin wuta ba da haka shi mummunan aboki a har kullum yana kiran abokin zamansa ko dai a aikace ko da magana akan zo ka kwaikwaye ni zo kai koyi da ni a irin tadan da nake kai zo ko koyi da ni a ɗabi'una da aikace aikace na shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ar-rajulu ala dini khalilihi kowane mutum yana kan tafarkin abokinsa ne sai annabi ya ce falyanzur ahadukum man yukhalil da haka kowa daga cikin ku ya duba ne ne zai abuta da shi domin kowa yana kan addini yana kan tafarki da ɗabi'un abokinsa ne annabi ce to da haka kowa duba ga yanzu wane ne abokinsa idan dan shaye-shaye ne kai ma a wurin Allah mashayi za a dauke ka in mazinaci ne kai ma a wurin Allah mazinaci za a dauke ka in ɗan karta da lido ne kai ma wurin Allah ɗan karta da lido ne in abokinka malami ne masoyin Allah kai ma za a ɗauke ka malami masoyin Allah in abokanka ɗalibai ne haka nan Allah subhanahu wataala zai ɗauke ka da haka ya jama'a musulmi waɗannan huɗu kenan daga cikin wato maƙiya wanda wannan kutuban ta ƙunsa kuma lokaci yayi insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu ƙarishe rattafo sauran maƙiya wanda duk cikinsu ƙur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne suka kawo su kuma suka yi nuni akan irin ƙiyayya da gaba da ke tsakankaninsu da al'umman musulmi waɗansu daga cikin su kuma ƙiyayyan da gaban da jinsin bil adama ne gaba ke ɗaya to muna fatan ya allah duk wanda ƙaddaranka ta hukunta maƙi ne a gare mu to ya Allah ka ba mu katangan ƙarfi tsakankaninmu da shi ya Allah duk wanda hikimanka da ƙaddaranka ta ƙudurta ta ƙaddar cewa maƙi ne a gare mu ya Allah ka ba mu galaba a kansa ya Allah kada ka ɗora maƙiyanmu a kanmu ya Allah kada ka ɗora maƙiyanmu a kanmu ya Allah kada ka sa maƙiyanmu su rinjaye a kanmu ya Allah kada ka ba waɗannan abokan gaba daman yin dariyan ƙeta a kanmu ko a duniya ko a lahira Allah ka kubutar daga mu daga munanan ayyuka sannan akwai faɗakarwa da ya kamata a yi a kan cewa gwamnati tana yin rigakafi a waɗannan kwanaki akwai rigakafi da ake yi na cizon sauro akwai na bakon dauro akwai na hiv akwai na polio da sauran nau'o'i dai na rigakafi waɗannan rigakafi a iya bincikenmu na ilimi ni ban ga aibinsu ba har ya zuwa yanzu ban ga aibinsu ba kuma na gamsu da su na yadda da su don haka ina jan hankalin al'umman musulmi duk wanda rigakafin ya doso gidansa ya ba da dama ima iyalinsa mu ji da ɗaya kar mu ji da matsalan kidnappers mu ji da matsalan boko haram mu ji da matsalan cututtuka kuma ga sanan suna tasiri a cikinmu mu ji da zafi ɗaya a ƙasar saudiya idan baka kai yaronka an mishi polio ba ba ma zai shiga makaranta ba ba ma zai shiga makaranta ba kwata-kwata kuma duk wanda ya je aikin hajji a shekarun baya ba za ka wuce ma kasar saudiya ba ba za ka wuce gurin a bincike ba sai an ɗiga maka polio kai babba ma ba yaro da haka a iya bincikenmu na ilimi gwargwada abin da muka bincika ba mu ganin akwai wani aibi da zai hana aipoliyo wanda kuma yake da wani nashi fahimta wannan fahimtansa ne amma wani gaskiyar fahimtar mu kenan polio daidai ne rigakafi ya dace matukar dai cutan nan akwai ta to ya halasta a yi rigakafinta inda babu cutan ne kwata-kwata ba amma taɓa jin ɗuriyanta ba a taɓa jin labarinta ba sai a ce to aje a yi maganin to annan an yi aikin banza an ɓata lokaci ne kawai amma matukar dai cuta akwai ta sai aka je aka yi rigakafinta to babu laifi akan hakan da aka tun daga makarantun allo da makarantun islamiyya da makarantu masu zaman kansu da makarantun gwamnati har masallatai in an samu dama da an goyi za a je a kakkafa tebura wanda za a riƙa yin ma ah, yaran musulmi ko kuma yaran al'umma gabaki ɗaya wannan wannan rigakafi waɗannan cututtuka suna cikin maƙiyanmu za mu ambace shi a cikin kuɗuban a gaba wannan kuɗuban ba ta da alaƙa da wannan bayanin na shirya kuɗuban ne saboda matsalan rigakafin nan cututtukan da ɓeraye suke haifarwa musamman na wannan cutar da ta doso 'yan najeriya take kisa ta sanadiyanta na shirya wannan kuɗuban to sai kasance kuma suke bani labari ga wannan abin da za a yi na al'amarin rigakafin nan to muna fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira marasa lafiya da cikin musulmi Allah ka ba mu lafiya masu lafiya kuma Allah ka kare mu da lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira Allah ka yaye mu da talauci da kunci da wahala da kakani kai Allah ka datar da mu duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk